أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك نقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوة أولا سافية أصبر safiyar 29 ga watan Dulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1437 daidai da ɗaya ga watan Oktoba 2016 miladiya jama'a musulmi wannan shine darasinmu na 37 daga cikin jerin darasin littafin talhisu ahkamil jana'izi wa bid'uha wallafar abu abdurrahman fadilatul allamatul muhaddith muhammad nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi rahmatan wasi'a littafi da ke karantar da mu yadda za mu yi mu'amala dangane da ainihin wato bayan allah da allah maɗaukakin sarki ya kaddara karewar rayuwarsu wace irin mu'amala za mu yi da babba idan ya mutu da mace idan ta mutu da ƙaramin yaro idan ya mutu yaya za mu yi wajen yin sallah gare shi ya za mu yi wajen yin ainihin wato birnewa da zuwa makabarta duk mun tattauna waɗannan masailin yanzu muna cikin matsala ce ta ainihin wato at-ta'aziyya Allah ta'ala ka dace da mu ba musulmi yau 29 kusan mu ce yau ne zai zama ƙarshen shekara ta 1437 ko kuma gobe waɗannan kwanaki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a rayuwarmu ta yau da gobe to wannan ba komi ba ne sai dai wa'azi ne ga dukkanin wanda yake rayu a kullum a koda yaushe muna nan muna rayuwa ne a wani irin yanayi wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana to kullum ɗan adam ya riƙa yi yana ya riƙa tsara yana duban bakin gatari domin jama'a kullum kwanaki suka wuce kullum kuma kana ƙara yin kusanci da ajalin kai kullum kana ƙara kusanci da kabarin kai Allah ta'ala muna roƙonka ka samu cika da alkhairi ka samu cika da imani shi yasa Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa wannan ya kamata ya zanto wa'azi gare mu a cikin suratul nuri Allah ta'ala yana cewa yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah madaukakin sarki shi yake jijjuya dare da rana dare ya zo rana ta biyu baya dare ya zo rana ta biyu baya sai Allah ta'ala ce inna fi zalika a cikin jujjuyawan dare da yinin nan la'ibratan liqulil absar akwai abin lura akwai wa'azi ga ma'abota ainihin wato basira ga ma'abota gani ga ma'abota ilimi ga ma'abota lura Allah ta'ala ya sanya waɗannan kwanaki domin ya zanto kwanaki ne da muke ƙididdige lissafin shekaru da kuma ainihin wato lissafi sannan domin mu riƙa yin duba mu ga cewa lallai kullum kwanakinmu suna ƙara ƙarewa ne mu ƙara yawan aikata ayyukan alkhairi wannan shekaran tana mana baibai ba mu sani ba da me muka cika a wannan shekarar ba mu sani ba illa iyaka babu wani abu da ya rage ma ɗan adam wanda Allah maɗaukakin sarki zai masa sakamako da shi sai dai abin da ya aikata wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ira ila rabbika al muntaha Allah ta'ala yana cewa lalle dan adam mutun kam ba shi da komai na sakamako a wurin Allah sai dai abin da ya aikata kuma lalle abin da ya aikata din nan fa shi zai gani a wajen Allah madaukakin sarki sannan Allah yake yujzahul jazaa'al awfa sannan Allah ta'ala zai masa sakamako mafi cika Allah zai masa sakamako cikakke ba tare da an zalunce shi komai ba domin wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ubangiji baya zalunta bawa da komai kenan in kana son ka fita daga cikin kuncin rayuwa ka sami rayuwa mai daɗi a nan duniya da kuma gobe kiyama to ka yi ƙoƙari wajen yin imani da Allah ka yi ƙoƙari wajen ainihin wato imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi ƙoƙari wajen aikata ayyukan alkhairi waɗannan jama'a su ne kaɗai ke bai wa mutum ainihin wato samun rayuwa ta jin daɗi a duniya ko da ka ga mutum yana jin daɗi a duniya amma ba shi da waɗannan abubuwan guda uku to wallahi yana fama da wani damuwa da wani ƙunci kuma a cikin zuciyarsa Allah ta'ala ka tsare mu ka kuma sa mu dace shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin Qur'ani mai girma من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تعالى يكتشوا duk wanda ya aikata aiki na gari daga cikin namiji ko mace wa huwa mu'min alhali yana mumini Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi tabbaci hakika sai mun jiyar da shi sai mun rayar da shi rayuwa mai dadi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum kuma tabbaci hakika za mu sakanka musu ladaddakin ayyukansu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa Allahu akbar kowa ya aikata alkhairi ya sani kowa ya aikata sharri ya sani kowa ya aikata alkhairi zai gani kowa ya aikata sharri kuma zai gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara saboda haka kullun dan adam ya rika yin kokari yana dubawa kuma kamar yadda muka fara Allah baya zalunta kowa ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هكا ألا يفعل دو wanda ya aikata wani aikin alkhairi daga cikin namiji ko mace alhali yana mumini Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda muke shigar da su aljanna kuma ba a zalinta su daidai ɗan farin ɓawo na cikin dabino Allah ta'ala baya zalinta su da komi kuma idan ka tashi maka sakamako sai a yi maka sakamako da mafi kyau kaga ba za a maka da mafi muni ba ke da mafi kyawun abin da muka kasance muna ainihin wato aikatawa Allah ta'ala ka tsare mana imanin bayan wannan jama'a mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ainihin wato ya kaddara mana waɗannan kwanaki ya kaddara su ne domin ainihin wato ya sanya mana wani takamaiman lokaci da za mu yi rayu a nan duniya kuma lokacin za mu batta jama'a ina fata an gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya ainihin sanya dare yana neman yiri da gaggawa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تعالى يبين وانا شيوا dare da yini suna neman juna da gaggawa to yadda suke neman juna da gaggawa haka kuma ajalinka yake binka da gaggawa yana neman ka duk inda ka shiga kuma zai bi ka kuma ka'ida ce da Allah ya bawa kansa sani wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir Allah ta'ala ya ce babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe sannan babu wata rai da ainihin wato ta san cewa a wani ƙasa za ta mutu Allah ta'ala ka sa mu cika da imani ya kace ba su je karatun nan ko su tafi can wani wuri za a ɗauka hankali na yo nawa nawa ne ake samun mutanen da kirkin su suka lalace suka zama shaƙiye a cikinta shekarar da wuce ba mamaki akwai wani mutumin kirki wanda an waye gari mutumin kirki ne da aikata ayyukansa na alkhairi amma yanzu ya lalace ya zama shaƙiyi nawa ne jaririn da suka zama marayu a cikinta nawa ne mutanen banza da suka zama mutanen kirki suka tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓi tubansu nawa ne lafiyayyin da a yanzu haka an bizne su a cikinta a bayan ƙasa nawa ne daga cikin ainihin wato mutanen da aka wayi gari suna da mara lafiya amma kuma mara lafiyan nan ana sa ran ya mutu rai kwakwai mutu kwakwai amma kuma ya ci gaba da rayuwarsa nawa ne aka samu wani gida wanda aka taya su murnan samun haihuwa da yawa za ka samu a yau wani gidan an yi haihuwa ana ta murna wani gidan ma ana suna wanda a lokaci guda kuma wani gidan a yau a yanzu aka yarsuwa a yanzu wani ya mutu a yanzu ake tunanin a kai shi makabarta a satin a kwanakin ake tunanin cewa a je a musu ta'aziyya Allahu akbar kaga ashe al'amuran suna jujjuyawa ne a kowane yanayi da kuma kowane lokaci babu wanda ya sani yaushe ne ajalinsa zai same shi don haka ga wannan shekarar ta 1437 nan tana mana bankwana ga kuma shekara ta 1438 nan tana mana maraba shi yasa hadithi ya tabbata a sun sahihul bukhari a cikin kitabun riqaq babin da yake magana game da ainihin wato karanta mutum ya zamto mai karancin buri da kuma yawan samun abin duniya sayyidina ali radiyallahu an yana cewa duniyan nan fa ta riga ta dauko karewa ta kwashe kayanta ta juya baya ta kama hanyar karewa ga lahira nan kuma ta tinkaro ita ko kullum tana ƙara kusantowa ne sai ya ce kowane ɗaya daga cikin gidajen nan guda biyu da duniya da lahira suna da suna da ‘ya'ya suna da yara ya ce to don haka fakunu min abna'il akhira wa la takunu min abna'id duniya ka yi ƙoƙari ka zamto daga cikin waɗanda suke da ‘ya'ya suke ‘ya'ya na lahira kada ka zamto cikin ‘ya'yan duniya kada ka zamto yaran duniya ya ce fa'innal yauma domin a yau da muke magana amalin wala hisab aiki ne mutum zai dinga yi babu hisabi a duniya wa gadan amma a gobe lahira hisabun wala amal hisabi ne babu wani aiki kuma da bawa zai ƙara yi wanda ya zamto karɓaɓɓe a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka wannan lokuta ne jama'a da ya kamata mu yi ƙoƙari wajen ainihin wato gode wa Allah mu wa'azantar da kawunanmu kuma kowa ya wa'azanci da jiyansa ajiya da shekarun suka gabata me ka aikata na alkhairi me ka aikata na sharri a shekarar da za ta zo me kake da nufin yi wa kanka na alkhairi wani abu ne na taimakon addini kake ganin cewa za a kulla za a kitsa shi tare da kai kuma a yi wannan aikin domin abin da ka riga ka aikata ya riga ya shuɗe mala'iku sun riga sun rubuta an riga an kai shi ainihin wato wannan littafi lauhul mahfuz an je an ainihin wato ajiye maka wannan aikin naka kuma kowa Allah ta'ala zai ba shi dama yau kansa hisabi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nahshuruhu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا haka Allah ta'ala zai faɗa kowane mutum zai samu takaddarsa rijistarsa ta ayyukan alkhairi ko na sharri a rataye akan wuyansa Allah ya ce za mu tada shi tare da wannan littafin a ran tashi alkiyama za a ce da bawa iqra kitabaka karanta littafinka karanta littafinki karanta rijistarka karanta taki kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a yau kai ka isa kai wa kanka hisabi dan haka manihtada duk wanda ya shiryu a nan duniya kai ya dauka cewa yana wa Allah wata alfarma ne فإنما يهتدي لنفسه يشري دومن كنسا ومن ضل فإنما يضل عليها هكذا wanda ya bata ba zai cutar da Allah komai ba domin kaidi kenan innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurra Allah lan yadurra Allah shay'a yuridu Allah alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim dan haka wanda ya aikata aikin alkhairi yayi dan kansa ne hakanan wanda ya aikata aikin sharri shi ma ya aikata domin kansa ne man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wanda dai ya aikata alheri dan kansa hakanan wanda ya aikata sharri ma domin kansa ubangijin ka bai kasance mai zaluntan bayinsa ba Allah ta'ala ka datar da mu ka tsare mana imanu dan haka yake da kyau jama'a mu rika ainihin wato yin waiwaye bayan a ainihin wato adin tafiya ko abdullahi dan umar allah ya kara mishi yadda sun haɗu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah yake ce mai ya abdullah kun fi duniya ka annaka gharibun aw abir sabil ka kasance a duniya kamar bako wanda zai koma garinsu aw abir sabil ko wanda ya zo ketare hanya tun daga na abdullahi da umar yake cewa ya ku jama'a ku sani idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah idan ka wayi gari da safe kada ka sare za ka yi yammaci domin kaiwa yammacin nawa ne ne na Allah ne shi kadai haka nan idan aka wayi gari ka wayi gari da safe to kada ka sare kada idan kai kai yammaci kada ka sare za ka yi yaushe za ka yi safiya domin safiyar ta wane ne ta Allah ce kamar yadda idan an yi bacci wani ya kwanta bacci kuma ba zai tashi ba jama'a ina fata an gane wannan don haka Allah ta'ala ya ainihin wato tsare mana imanin don haka kamar yadda muka sani kuma shaidan ba zai kyale mu ba yana nan laila nahar da shi da mutanensa suna yin aiki domin kokarin kawar da mutane gaba da bin hanyar Allah domin kawar da mutane gaba da bin hanyar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir lalle shaytan maƙiyi ne gare ku dan haka kuma ku rike shi a matsayin maƙiyi domin kadai yana kiran ainihin wato magoya bayansa ne ƴan ƙungiyarsa yana kiransu ne zuwa ga ainihin wato shiga wuta mai kuna ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma sharrin munanan ayyukan mu ya Allah muna roƙonka wannan shekarar da za ta shigo shekara ta hijira ta 1438 Allah ka sanya mu cikin masu aikata ayyukan alkhairi ya Allah ka sanya mu cikin masu karanta ayyukan sharri Allah ta'ala ka sanya dukkanin wani alkhairi da za a kitsa a duniya nan da ainihin wato halin da ake ciki a kitsa da mu abu na gaba jama'a shine mu sani cewa a shekarar da ta gabata Allah ta'ala ya yi mana ni'imomi masu yawa a da mun kasance a ƙarƙashin wata wani irin mulki da wani wata irin gwamnati wacce ba mu da kwanciyar hankali ba mu da jin daɗi ba mu da walwala amma kuma an wayi gari a yau Allah ta'ala ya kawo mana tsaro ya kawo mana kwanciyar hankali ya kawo mana jin daɗi da ƙaruwan arziki da damina mai albarka domin na ganin daminan bana ai ba a je roƙon ruwa ba ko ko an je roƙon ruwa ba a je roƙon ruwa ba ashe wannan ba ni'ima bace Allah ta'ala ya mana ba ma kirga a matsayin ni'ima kayan noma da muka noma kusan mafi yawa kashi 90 cikin 100 yayi kyau jama'a haka ne ko ba haka bane ashe Allah bai mana ni'ima ba Allah ya mana ni'imomi sannan Allah ta'ala ya bamu kuma shugaba jajirtacce wanda yake ƙoƙari wajen ainihin wato sama mana lafiya da kuma zaman lafiya shi ne shugaban ƙasa ya yi wannan ƙoƙari kuma Allah ta'ala ya dakatar da wannan abu don ni na san gabanin a ce a yi zaɓe mafiya yawan mu cewa muke wallahi mu ko tashin ba mamman nan ma aka je ne wallahi mun samu kwanciyar hankali jawaba haka muke ta cewa ba a jiya ba mu damu da yunwan da muke ciki ba don akwai yunwan akwai bala'in amma ba ta shi muke ba saboda baka da kwanciyar hankali ba da naka tunanin abinci cewa muke yi matukar Allah ya tsamar da mu daga ƙarƙashin wannan bakin mulki aka samu kwanciyar hankali aka samu ainihin wato tsaro to mu ba mu buƙatar komai ma ko wannan kaɗai Allah ya mana wallahi mun gode amma yau mun dawo sai mutunci sai zagi sai cin mutunci sai gulma sai yarfe wannan shine abin da muke sakan kawo Allah akan ni'imar da ya mana don haka wallahi wajibi ne akan mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah shi zai dawo mana da wannan halin da muke ciki halin da muka rasa na rashin ainihin wato sauki na kayan ainihin wato masarufi dutsara da ta yawa dukkanin wani abu da yayi yawa dukkanin wata barna da ta yawa mu nisanci zinubai sannan mu yi wata istighfari a wurin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya haikaito mana labarin annabi Nuhu alaihi salam wa qultu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ta'ala yake cewa annabi Nuhu alaihi salam ce mutanansa ku nemi gafaran Allah domin shi ya kasance mai yawan gafara idan kun yi haka Allah ta'ala zai aiko muku da girgije wanda zai zo ya dinga saukan muku da ruwa ruwa kuma wanda yake mamako mai yawa wa yumdidukum bi amwalin sannan Allah ta'ala zai muku ƙari na dukiya wa banina da yawan 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai ba ku gonaki masu yawa da kayan amfani da yawa wa yaj'al lakum anhara Allah zai ainihin wato sauƙaƙe muku ya hore muku ainihin ƙoramu da za ku rika jin daɗi da su dan haka malakum la taqduna lillahi wa qara dan menene ba ku ainihin wato girmama Allah ba ku fatan samun sakamako mai kyau a wurin Allah duk wata musiba da ke faruwa jama'a Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana saboda munin aikin mu ne zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas Allah ta li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un barna ta ainihin watsi ne a bayan ƙasa ta bayyana ne a bayan ƙasa saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa amma Allah ya haka ne li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu domin Allah ya dandana wa mutane wani sashin abin da suke aikatawa na munin aiki la'allahum yarji'una da fatan ainihin wato za su dawo kuma za su koma ga Allah madaukakin sarki naka jama'a wannan wajibi ne akan al'umma ta yi wa kanta wannan tunani mu koma zuwa ga Allah mu yi godiya da ni'imomin da Allah ta'ala ya mana wannan shi yasa Allah ta'ala ya dawo mana da ni'iman da muke ciki domin jama'a a yanzu halin da muke ciki muna cikin halin jarrabawa ne Allah kadai ya san wanda zai iya cin wannan jarrabawa Allah kadai ya san wanda za su faɗi wannan jarrabawa Allah ta'ala ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da ainihin wato jin daɗin rayuwa sannan Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka masu ainihin wato ƙoƙari wajen bibiya da kuma yaɗa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka mai da mu kayan aiki da za ka yi aiki da su wajen ainihin yaɗa wannan addini naka mai albarka da wannan suna ta annabi ka sallallahu alaihi wasallam mai tsarki Allah kuma ka nesanta mu daga bin dukkanin wata hanya ta bata daga dabbin dukkanin bid'o'i daga bin dukkanin ayyukan da za su kai mu zuwa ga shirka da Allah wanda zai ja zuwa ga bacin ayyukan mu da kuma lalacewarsu Allah ta'ala muna roƙonka ka mana albarka a cikin dukkanin al'amuran mu da kasuwanci mu dukkanin al'amuran da muke aiwatarwa a duniya Allah ka sanya mana albarka a cikin ilimin mu to insha Allah ta'ala wannan waiwaye ne a nan tafiya insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin littafin ahkamul jana'iz bi iznillahi ta'ala jama'a idan ba manta ba za mu ainihin wato ci gaba da ainihin tattauna mas'ala ce ta nawa mas'ala ta ɗari da ainihin goma sha ɗaya ko alhadiya ashara ba'ad almi'a mal yace wala tuhaddu ta'aziyya bi thalathati ayyamin la ya tajawazuha haka ne ko yawwa kada a ce an iyakance kwanakin da za a yi ta'aziyya ya zanto kwana uku kada ya wuce kwana uku mana ba a iyakance kwanakin da ake zuwa yi mutum ta'aziyya a gida a halin kasantuwan an yi masa mutuwa ko wata musiba ta same shi jama'a ina fata an gani domin kamar da muka saba ne za ga an ce to shikenan in aka yi rasuwa in aka yi kwana uku to shikenan kuma ko ka zo ma sai a ce to ai baka zo da wuri ba wani ma yaki zuwa mun ta'aziyya kaga kwana uku ma ta wuce bai zo ba a'a babu wannan jama'a musulunci duk lokacin da musulmi ya ji cewa yana da dama yana da lokacin zuwa ya ta'aziyya ko da bayan wani lokaci ne ya je ya ta'aziyya ai ta'aziyyan ba komai bane illa iyaka rarrashin wanda musibar ta sama da kuma yi musu addu'a na alkhairi kamar yadda muka ambata a baya ko yawwa shi ma ne ce bal abin da yake daidai shine jama'a matara alfa'ida ta fi ta'aziyya a tabiha duk lokacin da mutum ya yake ganin akwai wata fa'ida a ainihin wato yin wannan ta'aziyya da zai je ya yi to mutum sai ya aiwatar da wannan ta'aziyya فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال سن يا تبتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan Ja'far dan Abu Talib ya je yayi musu ta'aziyya wa iyalansa manzon Allah bai je ba sai a kwana na hudu bayan kwana uku ta riga ta shude ko a kwana na hudu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wannan ko ya zo ne a hadisin abdullahi bin ja'far bin abi talib radiyallahu anhuma yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jayshan استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata rindina ta sojoji wacce suka tafi yaƙi na kira ghazwatul mu'ta ko jeshul mu'ta an gane wannan ko wannan sojoji manzon Allah ya kasu a ƙasar Rum domin su je su yaƙi da waɗannan arna an gane wannan ko to shine manzon Allah malam Abdullahi dan Ja'far yake cewa istu'mila alaihim zaid ibn haritha sai manzon Allah ya sanya zaid dan haritha ya zamto shine wa shine komandan wannan yaki sai ya ce fa un qutila zaid idan an kashe zaid a wajen wannan yaki awistu shida ko kuma ya shahada fa amirukum ja'far to shugaban rindana shine ja'far dan abu talib radiyallahu anhu fa in qutila shi ma idan an kashe shi awistushida ko kuma yayi shahada fa amirukum aka ne ko fa amirukum abdullahi bin rawaha amirunku shugabanku jagoranku shi ne zai zama wane abdullahi ibn rawaha radiyallahu an jama'a ina fata an gane wannan bayan an je wannan fagen fama jama'a ana gwabza yaƙi sai manzo Allah ya ce domin ya ce fala qawli aduwa sai suka je suka haɗu da waɗannan ainihin wato maƙiya fa akhadha ar-rayata zaidun fa qatala hatta qutil zaid din haritha ya ɗauki ainihin wato wannan tuta ya shiga cikin waɗannan ainihin wato arna ya dinga gwabza yaƙi yana yaƙi yana sara yana suka har lokacin da shi ma aka kashe shi ya shahada thumma akhadha ar-rayata ja'far sannan ja'far dan abu talib shi ma ya ɗauki wannan tuta fa qatala hatta qutil shi ma ya ta gwabza yaƙi har sai da ainihin wato aka kashe shi ثم أخذها عبد الله sannan sai Abdullahi bin Rawaha shi ma ya ɗauki wannan tuta yana ta yaƙi hatta qutil shi ma har sai da aka kashe shi thumma akhadha ar-rayata Khalid ibn al-Walid sannan sai Khalid ibn al-Walid ya ɗauki wannan tuta a hannunsa fa fataha Allah alaihi sai Allah madaukakin sarki ya bada budi a hannunsa ya bada nasara a hannun wani a hannun Khalid domin jama'a waɗannan sojojin da suka je kimanin sojin suka je su dubu talatin ne dubu nawa dubu talatin su kuma sojojin an yi wato rumawa jama'a sun kai dubu ɗari da wani abu kaga ninki nawa kenan ninki uku bayan an ji an fara wannan yakin an kashe musulmai da yawa jama'a ana cin yakin ne an kashe abdullahi bin rawaha manzo Allah sai ya hau kan minbari yana faɗa musu to gashi nan fa Khalid ibn Walid ya karbi tuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su sayfun min suyufillah kamar zamu zo mu karanta jama'a ina fata an gane wannan to ana gwabza wannan yakin da Khalid ya dauki tuta kasan kuma Khalid wajen yaki kamar da Abubakar Siddiq ya faɗa yace laqad tuliya bala'an hasan Khalid Allah ya mushi jarrabawa jarrabawa mai kyau akan abin da ya shafi yaki in ya ɗauki sahu nan na arna sai ya dinga sara yana suka sai ya farke wannan sahun ya je ƙarshe sannan ya ƙara ɗauko hanya ya dawo yana sara yana suka har sai ya ƙara dawa cikin rundunar musulmi jama'a bayan wannan lokacin suka ɗauka cewa ai shi ainihin wato khalid yana zuwa sai ya tsara sojoji ya canza tsarin ainihin wato yakin wannan arnan suna ganin duk da yawansu amma sai suka musulmin sun kora su haka dai aka dinga wannan yakin har ruma su kwashe kayan suka gudu shi kuma Khalid bin Walid ya tattaro sauran sojojin musulmai ainihin wato aka tattaro su aka dawo su garin Madina sauran waɗanda suke shahada a wannan yakin aka ainihin wato birne su a wannan wuri jama'a ina fata an gane wannan dan haka wa ata khabaruhum annabi sallallahu khabaruhum annabi sallallahu alaihi wa sallam labarinsu ya iske manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, faƙaraja ilan nasi, fahamidallaha wa asna alaihi, manzon Allah ya zo ya gode wa ya godiya ga Allah, ya yabi Allah da abin da Allah ya cancanta, wa ƙala ya ce, Inna ikhwanakum laƙaula adu, lallai ‘yan uwanku sun haɗu da maƙiya, wa inna zaidan akhadha rayata faqatala hatta qutila wastashhada lallai zaid ibn haritha ya dauki tuta yayi yaki yana yaki ana yaki har sai da aka kashe shi ko kuma sai da ya shahada kuma ya shahada ya kara cewa thumma akhadha thumma thumma ma'ana sannan ainihin wato Ja'far ya dauka shi ma yayi yaki har sai da aka kashe shi ya shahada sannan ainihin wato Abdullahi ibn Rawaha shi ma ya dauka har ya shahada sai man wa azza thumma akhadha ar-rayata sayfun sayfun min suyufillah sannan sai daya daga cikin takubban Allah ya dauki wannan tuta an gane wannan ko sayfun min suyufillah kaji takobi daga cikin takubban Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fataha Allah alaihi sai Allah madaukakin sarki ya bada budi a halin shi Khalid dan Walid ثم أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم sannan sai manzon Allah ya yi jinkiri ga iyalan gidan Ja'far bai je gidan ba an gane wannan ko sai bayan kwana uku thumma atahum sannan sai ya je musu a kwana ta nau kenan kwana na hudu ne na hudu ko kaga kenan ashe ba dole bane sai a ce sai an yi uku ai in mutum bai je a ukun nan ba ma kamar ya riga ya lashe ko bai yi ta'aziyya to aka a musulunci ke ba jama'a wannan al'ada ce da muka dauka wa kanmu amma ka'ida shi ne duk lokacin da mutum yake jin cewa zai je yana da dama da hali sai je ya ainihin wato yi wannan ta'aziyya Allah ta'ala ka datar da mu malai ya ci gaba da cewa thumma atahum faqala sannan sai manzon Allah ya je wajen iyalan Ja'far sai ya ce da su la tabku ala akhi ba'da al-yawma jama'an gidan nan kada ku ƙara yi wa ɗan uwana kuka bayan yau ma'ana duk wani jinjimi da za a yi da zama na bakin ciki da damuwa to kada a ƙara yi wa ɗan uwana kuka a bayan yau ud'u libnai akhi yace ku kira min ƴaƴan ɗan uwana an gane ko qala mai riwaya yace abdullahi bin jafar yace faji abina sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu ka anna afrahu sai muka zo mishi kaman irin ɗan shila an gane ya ɗan shila yake za ga ai ya zo babu kuke ko ya zo ya ɗan makyarkata ko kaman yana jin sanyi haka abdullahi bin jafar yace haka aka zo da muna ƙananan yara muka zo muna ɗan makyarkata haka kamar ɗan shila faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Udu'uli al-hallaq, ku je ku kira min mai aski, wanzami, faji abin hallaq sai aka ji aka zo da wanzami, fahalaka ru'usuna sai an yi wato fahalaka ru'usana sai yi wa kawukan mu aski, sun maƙala sannan sai ya ce, Amma Muhammadun فشبيه عمنا فشبيه عمنا ابو ابي طالب فشبيه عمنا ابو طالب ابي طالب yace oho Allah saki kunga Muhammad daga cikin yayin kenan yace shi yana kama ne da baffan mu yayan mahaifin mu shine wani Abu Talib an gane wa amma Abdullah amma Abdullah ibn Ja'far kuma fashabihun khalqi wa khuluqi manzon Allah ya ce ya yi kama da ni wajen halittata da kuma ɗabi'ata mutane nawa kenan suka kama da manzon Allah a cikin dangi wajen halitta da kuma ainihin ɗabi'a mutum biyu kenan ko da wannan ainihin wato abdullahi ibn ja'far da kuma alhassan ibn ali ibn abu talib ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu wa sallama ala jaddihima jama'a ina fata an gane wannan to jama'a kun ji Muhammad yana kama da wani Abu Talib shi kuma Abdullahi yana kama da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen halayyansa da kuma wajen halittarsa kuma akhadha bi yadayya sannan sai manzon Allah ya kama hannayena in ji Abdullahi bin Ja'far fa'ashalaha sai manzon Allah ai farafa'aha sai manzon Allah ya daga waɗannan hannayen nawa sama haka faqala yace Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi ya Allah kamai ma iyalan gidan Ja'far gurbin abin da suka rasa ma'ana ya Allah ka zame musu mamayi ka mai bayan Ja'far da wannan iyalan gidan nashi da abin da yafi dacewa Allahu akbar وبارك لعبد الله في صفقة يمينه كما يا الله كسنيا وجعفر البركة أتكن كاسوانشن سادة زيد هنن سنداما معنى يا الله كسنيا وجع عبد الله بن جعفر البركة أتكن كاسوانشن سادة الله أكبر wannan addu'a ta manzon Allah jama'a ta karbu domin Abdullahi bin Ja'far ya zama daga cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidansa sannan ku tuna manzon Allah ya ce yana kama da ni wajen halitta da kuma ɗabi'a Allahu akbar Abdullahi ibn Ja'far yana daga cikin waɗanda ya fi kowa kyauta daga cikin alibaitin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jama'a yawan kyauta shi ya sa masu yashe mishi aljawad ibn aljawad mai kyauta ɗan mai kyauta abdullahi bin jafar cikin abin da ake ba da labarinsa wata rana domin jama'a matakin kyauta guda uku ne a musulunci akwai alkarimu akwai aljawadu sannan kuma akwai as-sakhiyu kenan akwai alkaramu akwai aljudu sannan akwai as-sakha'u Allahu akbar kaga larabawa kenan ko su komai suna da mu sai da ce mai kyauta ne amma su larabawa akwai bambanci idan ka ce wane alkaramu shine mutumin da in an roƙe shi zai bayar da kyauta an gani aljudu shine yin kyauta akan wani abu wanda yake babba idan wani abu ne mai girma ya bijiro ko wani ya aikata wani aiki wanda yake ya burge ka ko wani abu mai girma to sai ya sa kamar mutum kyauta shi kira aljudu as-sakha'u shine ko mutum yayi kyauta amma dalilin kyautan shine wani karamin abu ne zai sa kai kyautar ina fata an gane to shi abdullahi bin ja'far an ce mai aljawadu ibn aljawad mai kyauta dan mai kyauta kuma sannan jama'a shi as-sakhiyu ne ma'ana mai yin kyauta ne akan wani karamin al'amari yakan sa yayi kyauta mai yawa wata rana yana kan hanya zuwa gonansa a cikin garin Madina sai ya tsaya a cikin gonar wani mutum domin ya dan huta kafin ya karasa gonarsa yana zaune sai ya ga wani bawa wanda yake mu wancan mai gidan nasa aiki a gonan nashi an ba shi loma guda uku kamar ka ce curin abinci ne guda nawa guda uku ɗaya safe ɗaya rana ɗaya da dare wannan shine kaɗai abincin da ya ci a wannan yini abdullahi bin jafar yana zaune sai ya ga wani kare ya zo ya zo wajen wannan bawan da ke aiki a wannan gonan ya zo ya tsaya kusa da wannan abincin sai abdullahi bin ja'far sai ya dauki sai ya ga wannan bawan ya dauki wannan abincin nashi loma ta farko sai ya jefa makaran sai karan ya cinye karan da ya sai ya ƙara tsayawa ya kura masa ido sai bawan ya ƙara ɗaukar loma ta biyu sai ya jefa makaran sai karan ya cinye sai ya ƙara ɗaukar loma ta uku sai ya jefa wannan karan sai karan ne ya cinye sai abdullahi bin ja'far radiyallahu an sai kira wannan bawan yace sha ya kai bawan Allah ya aka yi ka aikata wannan aikin wannan abincin da aka baka abincin waye ce abinci na ne ce to me zaka ci kenan a yau yace ba damuwa yau zan iya yin hakuri ban ci abinci ba in dai wannan karan ya samu ya ci yake saboda mu muna ƙasa ce wacce karnuka ba su da walwala ai an haramta a kare a gida ko sai da wani dalili na ainihin wato gadi ko farauta ko wani makamancin haka kuma akwai lulluban da aka ce mutum ya bi ya ce mu ƙasa ce wacce karnuka ba su da walwala a cikinta saboda haka daga ganin wannan karen ya zo daga wajen wani wuri ne mai nisa kuma daga gani yunwa ce ta kama shi bai samu abin da zai ci ba shi yasa sai na ɗauki wannan abincin sai na bashi sai abdullahi bin ja'far yake cewa ulamu ala sakhai ya ce ka gani ko ana zargina akan cewa ni dinnan na cika yin kyauta saboda wani ƙaramin al'amari da na gani da na ga mutum ya yi wani abu ɗan kaɗan kaɗan mai wanda ya bani ce masu kyauta mai yawa to a kan haka mutane suke zargina cewa na cika yin kyauta mai yawa sai ya ce cewa o yau ko na ga wanda ya fi ni kyauta in ji wa in ji abdullahi bin ja'afar kaga wannan abin da wancan bawan yayi me yayi kyauta ne kuma ya yi kyauta ne da mafi girman abin da yake da shi abdullahi bin ja'far sai ya ce jama'a a je a kira mu mai gonan nan aka ja kira mai gona sai ce da shi to ya kai bawan Allah mai gona ka sani cewa na kira ka ne ina son sai wannan gonan naka duk na san cewa baka shirya sayar da ita ba ka san idan kana son abin mutum bai shirya sayarwa ba yaya ai tsada za ta yi ko yace dan haka ka yi gonan ka kuɗi duk kuɗin da kake ganin za ka yi mata ni zan saya yayi wannan gonan ya tsuga mata kuɗi matuƙar tsugawa abdullahi bin ja'far ya ce hadda bayin ciki nake so in saya hadda bayin da ke hidima a wannan gonar bayan an gama wannan aka sai mishi da bayin da gonan gaba ɗaya akan kuɗi wanda yake bai gaza kaman ka ce bai gaza kaman miliyan miliyan miliyan goma ba bayan ya sai wannan gonar da bayan cikin gonar sai ya kira wannan bawan bawan yake to kai a yau na kanta ka kuma wannan gonar da abin da ke cikinta da waɗannan bayin gaba ɗayansu na baka su kyauta saboda Allah to yanzu tsakanin Abdullahi bin Ja'far da wancan bawa waye wani kyauta kenan amma kuma kun ji ya ce ga wani mutum ya fi ni kyauta ai ko haike cewa ulamu ala sakhai ni dinnan ana zargina akan cewa ina mene ina da yawan kyauta Allahu akbar dan haka jama'a ku duba ku ga irin wannan karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi wancin bawan Allah ya gada Abdullah bin Ja'far Allah ya kara mishi yadda to kenan kaga ya gaji manzon Allah ko dan manzon Allah shine wanda yake yin kyautar da baya tsoron baya tsoron talauci Allah ta'ala ya ƙara wa Abdullahi bin Ja'farin yadda to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ma'ana shine yake baku labari anan ma'ana saboda kasuwancin nashi aiko da kuma kyautan shine na in ba da misali anan manzon Allah qalaha thalatha marrat manzon Allah ya masa wannan addu'a sau nawa sau uku kamar da yawa Anas bin Malik addu'a yace ya Allah ka yawaita wa Anas dukiya sannan kai ba ka bashi kuma tsawon rai Anas dan Malik sai da haifi ƴaƴa sama da ɗari kafin ya bar duniya ina fata an gane wannan ga kuma dukiya Allah ta'ala ya bashi kuma manzon Allah ya ce kuma ka sanya mishi albarka a dukiyarsa to kaga wannan addu'a ta manzon Allah ta karbi ga Abdullahi dan Ja'far an gane wannan ko qala sai Abdullahi bin Ja'far yake cewa faja'at ummuna sai mahaifiyarmu ta zo ta sayi manzon Allah fa zakarat lahu yutimmuna sai ta zo ta masa ta masa koke ma'ana ta ce oh ya manzon Allah kaga waɗannan kananan yara ne gashi sun zama marayu gashi ba su da wanda cikin wani ɗaukar ɗawainiyar su ina fata an gane irin wannan koken ta kawo masa shine fa zakarat lahu yutimmuna sai ta zo tana ba manzon Allah labarin irin maraicin da muke ciki وجعلت تفرح له kuma tazo tana ainihin wa tana ƙara cusawa manzon Allah bakin ciki da damuwa shine ma'anan tufrihu lahu ko akan ce tufrihu lahu ai ahzanahu idza ahzanahu sai a ce afraha lahu ko dan haka sai tazo shine ma ce ai naghamahu wa tuhaz tahummuhu tana ƙara sanya manzon Allah damuwa wa tuhzinuhu tana ƙara sanya masa bakin ciki min afrahihi saboda waɗannan ƴan ƴan shilan yaran ƴan ƙananan yaran akan ce min afrahahu idza ghammahu wa azala anhu alfarha kaji idan aka sa mutum bakin ciki aka zare masa farin ciki da walwala shi yake kira ainihin afraha lahu amma sai ya zo da lafazin mene lahu an gane ko wa afrahahu ad-dayn ay athqalahu akan ce afrahahu ad-dayn akan ce ma'ana bashi ya masa nauyi a kansa an gane wannan ko to ta zo tana ainihin ƙara cusa manzon Allah damuwa to manzon Allah waɗannan yaran ga su ne marayu ne ƙananan yara yanzu ya za a yi da waɗannan yaran yanzu gashi nan yaran nan ƙanana ne da sauransu ina fata an gane tana ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan magana faqala sai manzon Allah ya ce da ita al'ailata takhafina alaihim yanzu ke kina ji musu tsoron talauci ne kina ji wa waɗannan ƴaƴan naki tsoron cewa tsoron talauci ne sai manzon Allah ya ce wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah alhali ni ne masoyin su ni ne mataimakin su ni ne majibintin su a nan duniya da lahira ma'ana ba za su taɓin talauci ba a duniya da kuma lahira sannan kuma su ɗan aljanna ne domin duk mutumin da manzon Allah ya tsaya mishi a lahira jama'a ya shaku Allah ka sanya manzon Allah ya zamto walima a ranar tashi alƙiyama don haka jama'a mu ba za mu kama kowa ba a ran tashar kiyama kowaye shi duk tsawon gemunsa duk girman alkyabbansa duk girman sandarsa da girman tabarau ɗinsa ba za mu kama shi ba mun kama manzon Allah kamar yadda ma yake cewa ko na na koma ga annabi Muhammadu ko eh to shikenan mu mun koma ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'an gane wannan aiko wannan kenan daga cikin abin da ainihin wato ya sauka jama'a wannan darasi kuma nan zamu tsaya insha Allah ta'ala da haka muna roƙon Allah ta'ala ya mana jinkirin alkhairi Allah ta'ala muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayanka na gari Allah ta'ala ka sanya mana albarka a kasuwancin mu ka sanya mana albarka a cikin iyalanmu ka sanya mana albarka a cikin iliminmu ka sanya mana albarka a cikin damunanmu ka sanya mana albarka a cikin kakarmu ka sanya mana albarka a cikin muddinanmu Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah muna roƙonka muna jin muna neman tsarinka daga ainihin talauci da kafirci da kuma azaban kabari ya Allah muna roƙonka sanya mu daga cikin bayanka na gari اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا وظهيرا اللهم كن لنا عونا وظهيرا اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم اختم لنا بخير اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم عليك بالكفار والمنافقين اللهم عليك بالنصارى الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم ازقهم تمزيقا اللهم رد عليهم كيدهم اللهم شل أركانهم اللهم شل أركانهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت الكفر وأهله اللهم دمر الكفر وأهله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته